ibadallah hudubar mu ta wannan rana mai albarka tana kunshe da jan hankali afta sanin daraja da kima da matsayi na ƴaƴan annabi Muhammadu annabin rahma annabi sallallahu alaihi wa sallam godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki godiyar da ta ɗaukaka ta wuce dukkanin godiya salati da taslimi ta tabbata afta shugaban dukkanin ƴaƴan annabi Adamu shine amintacce kuma tsarkakakke salati da taslimi su tabbata afta alayansa tsarkaka da sahabbansa kubutattu masu girma da waɗanda suka biyo su da kyautatawa zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya bayan Allah ina wa kaina wasiyya da ku ji tsoron Allah mai riko da wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa ubangiji madaukakin sarki ya yi mana baiwa iri daban-daban ya mana lutufi da baye da baye iri daban-daban a ɓoye da bayyane yana daga irin girma da Allah subhanahu wataala ya mana da baiwa da Allah ya mana aiko manzanni da annabawa ya kuma saukar mana da littattafan da za mu san yadda za mu bi shi ni da'a a gare shi ba dan komai ba dan waɗanda aka ba wa littafin su ne annabawa ko waɗanda aka ba wa littafi da zama sun sami yaƙini kuma sannan mu da muka yi imani da Allah da manzon Allah mu ƙara imani Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi annabawa bai taɓa aiko annabi ko manzo ba sai a cikin tsatso mafi girma a lokacinsa Allah subhanahu wata'ala yana faɗa yana cewa إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين Allah shi ne ya waɗannan manzanni a kan talikai ga baki ɗaya. Wasu na ɗan askan ya faɗa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Muslim yana cewa Allah da ya tashi zaɓen mutane ga baki ɗaya sai tantance sai zaɓi larabawa su ne mafi girman halittu. A cikin larabawa ya zaɓi bani Kinana, a bani Kinana ya zaɓi ƴaƴayen annabi Ismail, a ‘ya'yan annabi Ismailu ya zaɓi ƙwarishawa a ƙwarishawa a wutar ya zaɓi bani kinana sannan daga bani kinana ya zaɓi ƙwarishu daga ƙwarishun ya zaɓi bani hashin daga bani hashin ya zaɓe ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne na fi ku can nasaba ni ne na fi ku tsarkin asali ni ne na fi ku tsarkaka tushe da reshi Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi annabi Muhammadu ya rufe annabta da shi kuma ya shanye shari'arsa ita ce cikamakon shari'u ga baki ɗaya tare da haka manzon Allah bayan zai yi wafati bai bar wannan al'umma ta su sakaka ba sai da ya tsayan musu abin da inda sun yi riko da shi ba za su ɓatar ba za su kauce ba shine alqur'ani da ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya da'arsa da cikin da'ar ƴaƴayensa sannan kuma annabi ya sanya manzilar ƴaƴansa kamar manzilar alqur'ani kamar yadda yake cewa inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadallu ba'di zan bar muku abinda in kun yi riko da shi ba za ku fata a bayana ba yace ɗaya ya fi ɗayan girma na farkon shine littafin Allah yace igiya ce mi kakkiya daga sama zuwa ƙasa duk wanda ya riko da ita zai tansani zuwa ga Allah da itrati ahlu baiti da ƴaƴan gidana tsakona su ne ƴaƴana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace lam yatafarraqa ba za ku taɓa rabuwa da juna ba hatta yarda alayya hauda har sai mun haɗu da su zuwa tafkin arkautara fanzuru kai fa takhalifuni fihi ma da ka kowa ya tsaya ya duba yaya za a saba mun a cikin su duk inda ga yayin manzo Allah take to lallaka dilmiya a cikin wannan da ka za ka samu ta bayan Allah nujaba'u da auta da waliyan Allah da aka yi duk wani matsayi da Allah zai ba su suka alfaharin su shine su ƴaƴan manzon Allah duk abin da su alfahari da shi ta wilaya mafi girman wilaya da suka samu shine jikokin manzon Allah ne kai ba a gausi ma ko kudi face sai ya zama jinin na da ba su mace zahara ne da ka duk duniya Allah bai yaya irin su ba kuma duk duniya kamar da zamu faɗa ba wanda ba dan da yake da uba irin su da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya da'a su cewa da'a ce a gare shi kuma da'a a gare shi sani ne a wajen kowa da'a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki sanya al-Husaini yana faɗa yana cewa wannan tahaddisi nake da ni'imar Allah ba da alfahari ba yana cewa mallahu ummun ka ummi fatima duk duniya wa yake da mahaifiya irin mahaifiyata na fatima babu duk wata uwa bata kai ta ba yace bi za'atan lukutan qarrat kullu ayn yace ita ce tsokar manzon Allah mai sanyaya kowane irin ido mallahu aqul shaqiqun kal hasan wa yake da dan uwa wanda ya kai alhasan matsayi duk duniya Allah bai taba halittar wani wanda ya masa dan uwa irin alhasan ba yace tajjirul qalbi yace alhasan mai tsarkakacciyar zuciya ne kuma ba su ɗan yadai kuma hannunsa a shimfiɗe yake kullum a cikin kyauta yake yace kar ku manta walidi shamsun mahaifina rana ce rana ne wa ummi qamarun yace ko mahaifiyata ita ce wata yace wa ana kaukabu ni tauraro ne bainan nayyarain tsakanin haske guda biyu imam tirmidhi da hakim suka rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da wannan aya ta sauka ta kulla qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum zuwa karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo al-Hasan da al-Husaini da na Fatima da Sayyidina Ali suna bayan sa yace idan nayi addu'a ku ce amin yace ya ubangiji waɗannan su ne ƴaƴana Allah ka tafiyar da datti a cikin su in suka ce amin duk katangar ginin da take nan ita ma sai ta amsa ta ce amin masu ruwa suka ce muna jin amsawar katangun da suke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka malamai suka ce kowa ya sani abu ne sananne cewa abin da ake nufi da nisa ana anan da ya kawo shine na na Fatima Allah ya kara mata yadda abin da ake nufi da abna ana sune ƴaƴansa Al-Hasan wal Hussein abin da ake nufi da anfusana shine sayyidina Ali karramallahu wajhahu kamar yadda ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa anta minni wa ana minka ni daga kai ne kai ma daga ni kake ya Ali da aka zamakshari ya faɗa cikin tafsirin sai ke cewa lokacin da gari ya waye manzon Allah ya fito za su yi mubahala cewa najrana sun ce lalle manzon Allah wasu ne na taitaniya akan ce addinin musulunci ne na gaskiya ko addinin nasara da manzon Allah ya fito da su ɗaya daga cikin sai ke cewa wallahi wannan fuskokin dukkanin su na gansu a cikin attaura da kamanninsu da sufofinsu dama Allah ya gaya mana ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah da tsansa kamar yadda suka san ƴaƴayen gidansu da aka ce idan kuka tsinitiniya da su ya ce wallahi Allah zai shafe asalin ku a bayan ƙasa har zuwa ran tashin alkiyama suka yi sulhu da manzon Allah cewa za su dinga ba da jizya ba za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Daka haka nan hadisi ya tabbata lokacin da aya ta sauka cewa inna ma yuridu Allahu liyusfa ankum ar-rizqa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera ya sauka ne a dakin na Ummu Salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na Ummu Salama take cewa ya kira Fatima da Al-Hasan da Al-Husayn ya kira sayyidina Ali ya lullube da barko yace ya ubangiji Allahumma haula'i ahla baiti fa ashab anhum ar-rizqa wa tahtarahum tatheera daka na da ummu salama ta ce ya rasulullahi ka sa ni daga cikin su mana ni ma ahalin gidanka ne sai manzo Allah ya ce ala makaniki ya ummu salama ki tsaya akan matsayin da Allah ya baki wa anti ala khairin ke ma kina kan alkhairi ke matar manzon Allah ce kina da daraja da matsayi irin naki haka wannan ya nuna kenan waɗannan jirgin na musamman ne a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga babban matsayin da Allah ya mutu Allah bai yadda ayi wa annabi salati ba sai an hada da shi duk wanda yawa annabi salati do ƴaƴan manzon Allah salati ba to manzon Allah hadisi ingantacce sai salatin sa kusurin salati zaka imamu shafi yake cewa ya ahalla baiti rasulillahi hubbukum ya ku ƴaƴan dakin manzon Allah kaunar ku da san ku fardun minallahi farilla ce saukakkiya daga ubangiji madaukakin sarki fil qur'ani anzalahu da alqur'ani ya saukar da ita yace yakfikum min azimil fakari aw tarwayar min azimil majdi ya ishe ku alfahari ya ishe ku yabo man lam yusalli alaikum fala salata lahu duk wanda ya da sallah bai muku salati ba to ba shi da sallah waɗannan sune yayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kuma al'umman nan tamu bayan wucewar manzon Allah suka dinga yanka su daga shi kamar misali al-Husaini yanka shi aka aka tsire shi aka kuma yi masa daga-daga da namansa a cikin irin wannan lokaci da muke ciki da aka wajibi ne duk musulmin da ya karanta ya sani ya kirye Allah wadai da waɗanda suka aikata wannan aiki ya kuma la'ance su kuma yadda manzon Allah ya la'ance su yace Allah kar ka hada ni da waɗanda za su kashe jika na arsaini a duniya ko a lahira da ka kai ma kai wadai kai Allah wadai da su kai tunda su ka kaunace su a zuciyarka da wala'i zuwa gare su sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta mu da kaunar su Allah ya kashe mu a cikin ƙaunarsu, Allah ya raya mu a cikin ƙaunarsu, ya tashe mu a zumra su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma bi rahmatika ummana wa qina sharra ma ahammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab was sunna tawaffana wa anta radin anna ighfir Allahumma lana wa liwalidina wa li mashayikhina wa li ikhwanina fillahi ta'ala ahya'an wa amwata wa li kafatil muslimina ajma'in ibadallah inna Allah ta'ala amara bi shay'in azim فبدأ بنفسه تعظيما له صلى الله عليه وسلم وثنى بملائكته تكريما له صلى الله عليه وسلم وثلث بالمؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الواجب تعظيمه واحترامه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى أعظم العبادة يرحمكم الله